mai jin kai na'am waɗanda suka yi innal illal ladzina kafaru to waɗanda suka kafirta kuma sun mutu a cikin kafircin ko sun mutu kafirai to ula'ika alaihim la'natullahi an ce waɗanda suka tuba kaman karaba aka kawo mutanen da suka ɓoye abin da aka saukan musu ka ware sashe ɗaya wa'annan sun tuba kuma sun aikata duk abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce su aikata sharaɗi ne makan tuba wannan Allah ya gafarta musu sashe ɗayan kuma wato su ne kafirai sun tsaya a kan ra'ayinsu sa'annan kuma sun mutu a cikin wannan sun mutu su kafirai kenan ya ce fa'ula'ika alaihim la'anatullahi tabbas waɗancan la'anan Allah za ta tabbata a gare su za ta tabbata a kansu ula'ika alaihim la'anatullahi wal mala'ikatu sa'annan mala'iku ma za su la'ance su za su yi ta zuba musu tsinewa wannasi sa'annan mutane kuma za su la'ance su ga baki ɗayansu wannasu ajma'in kawai mutane ga baki daya su ma za su la'ance su wato la'antar Allah da mala'ikunsa da kuma mutane ga baki daya za a zuba ta akan waɗanda suka kafirce kuma sun mutu kafirai na'am waɗanda suka mutu akan wannan halin to su madawwama ne a cikin wuta khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu bara a sawwakan musu da wannan azaba ba sam azaban da aka fara yi musu to shi sai dai a kara bara a rage ba wala hum yuh wala hum yunzarun kuma bara a jinkirta musu wannan azaba ko na minti daya ba wato dawwamamme ne kuma gabaki daya yana tafiya bara a jinkirtar da shi ba kuma bara a sawwake shi ba na'am ku sani fa ubangijinku ubangiji ɗaya ne wato Allah kenan la ilaha illahu babu abun bautawa banda shi arrahmanu arrahim mai rahama ne kuma mai jin kai wato kafircin barai amfani ba ubangijin shi ɗaya ne to mene aya wanda za ta nuna shine shi kadai kuma shine mai mulki shine abinda ubangiji zai bayyana ayan da za ta zo na'am inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari a wannan ayan ubangiji yana bayyana wa mu'minai yace musu ko mutane gabaki daya duk mai hankali ko wanda yana da hankali to akwai ayoyi da yawa wanda za su tabbatar mishi cewa Allah guda daya ne kuma babu wani abun bautawa banda shi wayannan ayoyin su ne Allah yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi a cikin halittan sammai da ƙasa da akwai ayoyi to mene aya a cikin halittan sama sama Allah ya ce Allahu allazi a cikin suratu ar-ra'd ko Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha wato Allah ya daga wannan saman da fadinta da girmanta kuma da nesanta tana da nisa ko ba haka ba tana da fadi Allah ya halicce ta babu wani ginshike wanda ake rike ta daita babu filoli wanda sun rike wannan sama wato aya ne daga cikin ayoyin Allah ba yadda za a yi a ce ka yi rumfa wanda ba ta da kafafu ba ta da filoli kuma za ta tsaya ko za ta zai yi ne to gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗaɗa wannan saman ya ɗaga ta kuma ga taurari da daddare gashi suna haskaka ga abu daban-daban a cikinta a cikinta to wannan ta ishi mutum aya in ya tsaya yana tunani a kanta ya aka yi ubangiji shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tafakkaru fil khalqi ku yi ta tunani a cikin halittan Allah nan tabaraka wa ta'ala domin imani ya karu wala ta tafakkaru fil khaliq kuma kada ku yi tunani akan shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ku yi tunani akan abin da ya halitta ku duba wato akwai aya a cikin wannan saman inna fi khalqis samawati wal ardi kasa kuma ita ma aya ce daga cikin ayoyin Allah gashi ubangiji ya shimfuda ta da fadi sai ka samu wani gefe yayi tudu wani kuma yayi gangare gabaki da bara a ce wanda yayi tudu yayi tudun nan ba yana kan tudu ya fadi a na gangare ba ko kuma wanda yana gangare ya je ya nitsa a wani wuri ba kowa yana nan yana yin shagalin sa yana zaman shi daidai yadda yake so Allah ya wadata shi da komi da komi a cikin kasa gashi gine-gine iri-iri ga ni'imomi iri-iri ga dabbobi ko komi a cikinta wa'annan sun ishi mutum aya in ba ba don akwai wani mahalicci bane wanda ya zana kuma ya kera wannan abun da za a samu baraka a wani gefe daban amma tunda dai shine yayi kaga komi yana tafiya daidai tun an halicci kasa har zuwa tashin iyama wannan ma aya ne ga masu hankali su tabbatar cewa ubangiji daya ne wa fil amnam في السماوات وفي الأرض آه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار سأنكما أسابان دري درانا شيما أكوي آيانا أبنجي تبارك وتعالى كدوبا فا كل سافيا ذات فارا إزوا دب دري تنا تفيا درين زي فارا درين كما زي تفي gobe har izuwa safiyan lokacin shi in yayi daidai bara a ce kai yau fa an dan samu jinkiri wannan daren nan ya dan tsaya wani tasha kada an samu bacin lokaci ko na minti biyu uku babu wannan yadda yake tun an halicci duniyan nan haka yake tafiya kuma rana za ta fita lokacin faduwanta ya daidai za ta fadi sa'annan wata kuma zai fada shine Allah yake cewa a cikin surat yasin wa ayatul lahum al-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamaru wa lal-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun kuma sun kasance ga baki daya a samani a sarari daya ne suke ta iwo saman tauraron wannan ranan da watan duk a sarari daya suka suna ta iwo amma babu wanda zai ce za a ce rana ta kama wata ko kuma watan ya riski ya gudu ya bar ranan kowanne da lokacin da Allah ya kayyada mishi yana yi yana tafiya to wannan ai ya isa ai da aikin mutum ne ko aikin wani bayan Allah ne da an samu matsala dole za a samu jinkiri ko nara za a samu matsala ko da kankankaniya za a samu to wannan ma aya ne wa mai hankali ya san Allah daya ne waqtilafil layli wan nahari na'am wal fulki allati tajri fil bahri sa'annan kuma da jirage wanda suna gudana a cikin teku jiragen ruwa ka duba yanzu idan ka dauki karfe mai nauyi ka jefar da shi a cikin ruwa mai zai faru zai nitse zai nime a cikin ruwan amma jirgin nan daga karfe ne ko daga katako ne da girmanta da kuma abun da take dauke da shi amma ba za ta nitse ba a cikin ruwa wannan ma aya ne daga cikin ayoyin ubangiji kuma aya ne wa mai hankali yayi tunani wal fulkin lati tajri fil bahri da kuma wannan jirgin da yana gudana a cikin teku yana ɗauke bi ma yanfa'un nas yana ɗauke da abun da yana amfanan mutane ka duba yanzu duk wayewan gari jirgi zai tashi cike da kaya daga China ya dawo nan Nigeria ko South Africa daga South Africa ya dawo nan daga Nigeria ya je Kotona daga Tokoto haka a duniya gabaki daya suna ta ibawa wannan duk aya ne daga ayan ayoyin ubangiji da an ce yau jiragen nan babu su babu abin da zai yi ba to abin da za a ci ma za a shiga matsala don mun sani yanzu shinkafa ma in ba don kwanaki ta karshe kwanakin karshen nan ne an fara nome ta a Najeriya kuma an tilasta bara a kawo ta waje ba daga waje ake kawowa kuma ba da jirgin sama ake da jirgin ruwan nan ne da an ce babu jirgin ruwa to tabbas yunwa ya zo an shiga cikin wahala to wannan ma aya ne daga ayoyin ubangiji tabaraka wataala wama anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha da kuma akwai aya a cikin wannan abun abunda a cikin aya a cikin abunda ubangiji ya saukar daga sama na daga cikin ruwa wato daga ruwan sama Allah ya saukar da wannan ruwan saman ya raya da shi ƙasa macecce وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها يا رايا دشي كسا بايا متوتا bayan ƙasar nan ta mutu za ka ga lokacin ba lokacin damuwa ba ga baki ɗaya itatuwa da wannan ganye da ya tsira a ƙasa da sauransu duk ya bushe za ga babu komi amma da an samu ruwa Allah ya saukar da ruwa zaka ga duk ubangiji sai ya fara rayar da duk wannan tsiron da ya mutu ma Allah ya raya shi sun fita sai a samu amfanin gona a samu arziki da yawa a ƙasa mutane su ce a sha ruwa to wannan ma akwai aya idan an ce shekara guda ko guda biyu an ce babu ruwan sama Allah ya fasa yake baran saukar da wannan ruwan saman nawa ne baran saukar da shi ba ya za a yi ne ana cikin matsala gashi fa ana kuka yau kowa yana jin daɗi kwana goma a cikin azumi a cikin wahala ba a yi ruwan sama ba kowa yana ta addu'a muna cikin wahala gashi yau Allah ya saukar da ruwa kowa yana cikin daɗi kamar an bashi wani abu kuma an bashi ne da gaskiya don rahaman ubangiji ne ta sauka to idan ubangiji bai saukar da wannan ruwan ba bai raya ƙasan ba ba a samu abin da za a ci ba lokacin za a gane cewa babu wani mahalicci sai Allah tabaraka wa ta'ala na'am wannan ma akwai aya a cikin sa wa bassa fiha min kulli dabba kuma an ce ce ya daidaita a cikinta daga cikin dabbobi ko kuma daga cikin wannan halittu wanda suna motsi a ƙasa duk dabban da ya halitta dabbobin nan ka duba an halicci mutum ko ba haka ba mutum Allah ya halitta mishi wannan dabba wannan kazan nan sai ya dubi kaza ko rago ko wannan ya yanka ya ci ko ba haka ba dabba wannan kazan kuma Allah sai ya halicci wasu tsutsa ne wasu tsutsaye ne ka duba ita ma tana ce tsutsan ma kuma Allah halicce ta don ta ci ta ci wani bacterium ne ma bacterium ma kuma Allah ya yi ta don ta ta yi fada da wata bacteria kaga ni'iman ubangiji tabaraka a halittan dabbobi duk abubuwan da suke gudana a ƙasa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicce su su ma ayoyi ne don mu yi tunani da su na'am وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح سأنن wannan juyewar juyewar isko iska a duba iska ta juye daga nan ta dawo nan arsalnar riyaha lawaqiha ko ba haka ba ubangiji yake cewa iskan an yi ta bushiya da bushiya ne Allah zai sa ganyen wannan bushiya da wannan wannan bushiya aika iska ta hura wannan bushiyan ta hura wannan idan sun hadu sun an yi talqihi sa'annan za su hadu har a samu wa'annan bushiyoyin su haifi abinda mutane za su amfana da shi ka duba wannan iskan ma akwai aya daga cikinta ko kuma iska a hura ta nan ta dawo da ni'ima a nan sai ta koma nan gefen ma ta kawo musu ni'ima wato iskan ma ga baki daya akwai ayan ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ta war riyaha was sahabil musakhkhari da kuma girgije horarren girgije girgije wato shine wannan sahab da ubangiji yake aiko da shi ka duba yau sai a aiko da shi yau an dawo mana da shi mai duguri ya zo ya kawo mana ruwa can an juma kuma ubangiji zai iya tura shi ya hore shi wani wuri daban ya je ya saukan musu da ruwa can kuma sai ya hore shi haka har duniya ta tashi tsakanin sama da ƙasa shi gashi nan girgijen baya sama kuma baya ƙasa yana tsakanin sama da ƙasa to Allah yana ta hore shi tsakanin su wannan ma aya ce to wannan duk abin da aka faɗa Allah ya ce la ayatin liqaumin yaqilun ayoyi ne ga wanda suka yi amfani da hankali ayoyi ne ga wanda suka hankalta wanda za su yi amfani da hankali a nan in kana so ma sai ka tsaya ka zauna kai kadai sai ka yi tunani a cikin wannan lamarin za ka tabbata lalle babu abun bauta banda ubangiji tabaraka ta'ala babu kuma wanda ya isa yi wannan abun sai allah tabaraka wa ta'ala allah ya zurta mu imani to duk da wannan ayoyin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi su don mu yi tunani mu duba mu hankalta da su sai an samu wasu sashe daga cikin mutane kuma wanda ina ai sun dauki wasu abokan tarayya ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala suna ganin ma ba Allah bane yake yi kuma iyayen gijin sunan ne sune suke musu abuwa nan shine ubangiji ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai wanda suka daukawa Allah abokan tarayya suka ɗaukar wasu daban daga Allah wato abokan tarayya yuhibbunahum ka hubbillahi sa'annan suna son su ma sosai kamar son da ake wa ubangiji tabaraka wa ta'ala amma nan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa a'a son su daban ne yake wallazina amanu ashaddu hubban lillah sani wadanda suka yi imani sun fi so sosai suna da so mai tsanani wa ubangiji tabaraka wa ta'ala to misali kenan mene wannan kafirai da sun ɗauki wani abu daban bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ko gumakan ne ko mutanen ne ko sun ɗauki mala'iku ne ko sun ɗauki aljani ne wato abokan tarayya ga Allah wata rana sai ka ji suna zagin su suna afka musu ya ba ku yi mana kaza ba mumini kuma daman ku idan suna son su da gaske ne ba za su faɗi wannan maganan ba idan suna son su ba za su saba musu ba ko ba haka ba to mu'mini kuma duk wani hali da ya shiga cikinta sai dai ya sake kiran sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala ya sake kadaita shi ne ya sake neman taimako da agaji ne a gun ubangiji tabaraka wa ta'ala shine imam shafi'i radiyallahu anhu yake cewa tu'si ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyas badi'u في كل يوم يفتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع imam shafi'i yake cewa kana sabawa Allah tabaraka wa ta'ala alhalin ko shi ya halicce ka wa anta tus alhali kuma kana bayyana soyayyarsa kana saba wa ubangiji kuma kana bayyana su soyayyarsa yace a wannan wannan abun bashi da ma'auni a cikin ma'auni da aka sani wannan abun bai faru ba yace fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin kowani rana fa ubangiji zai fara maka wannan ranan da kake cikin ta da wata ni'ima ne daga cikin ni'imomin sa amma kuma kai kana ganin wahala ka gode mishi ba za ka iya gode mishi a cikin wannan ni'ima ba yace to wannan ya nuna cewa son ka ba na gaske bane law kana hubbuka sadiqan la'atahu idan soyayyarka ga ubangiji ta tabaraka wa ta'ala na gaske ne da gaske ne la'atatahu da ka bauta mishi da ka yi mishi biyayya yace an sani ne a cikin qiyasi wato innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda yana son wani to dalilin son da yake mishi dole zai yi mishi biyayya dama idan babu son ne babu biyayya idan son ya tabbata da gaske to akwai biyayya shine salihai Allah nan ma yake cewa kafirai wallazina amanu ashaddu hubban lillah sani wadanda suka yi imani suna da tsananin so ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ba za su taba saba mishi ba kenan annabi da sahabban shi da duk wanda sun koyi da su daga baya na'am wallazina amanu ashaddu hubban lillah ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا واتو دا كاغا دا كاغا ودندا suka yi zalunci sun zalunci kansu kuma sun zalunci wasu daga cikin al'umma da sun boye musu gaskiya iz yarawna al'azaba idan sun ga azabar Allah a lokacin ne za su tabbata cewa babu wani mai ƙarfi karfi da karfi da iko da hukunci ya tabbata wa Allah tabaraka wa ta'ala ba za su san wannan ba sai sun ga azaba ga su ga azaba a lokacin za su san wannan ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab za su ga azaba sa'annan kuma sabuban jin kai tsakaninsu za su yayyanke ba wanda zai iya yi wa wani komi a lokacin babu hujja shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nuna mana halayensu ranan kiyama idan sun haɗu ubangiji ya tara su waje ɗaya a cikin suratu saba ne ko a cikin walau tarar lazina zalamu ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا كما أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين كوب هكذا سيكم سوء إن شنزاز وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ما إيه وقلت نعم na'am to zuwa ƙarshen ayoyin nan yace idan ubangiji ya Allah ya hada su a gabansa waɗanda suka ɗauki maraunana kenan mabiya wanda sun bi wasu bayan Allah da kuma wanda wanda kuma wanda aka bi su shugabannin su gabaki da za su tsaya a gaban ubangiji wanda suka bi sai su ce wanda suka bi sai su ce musu ai ku ne kun batar da mu wayancan kuma za su ce mishi a daman ku can can ma ku lalatattu ne daman mu ba ku kuka bi ba kuna fasikancin ku ne da ku da kanku wayancan kuma za su saka ce musu a mu ku muka bi ku ne kun batar da mu dare da rana kuna kira mu kuna ce mana mu saba wa ubangiji mu kafirce da ubangiji tabaraka wa ta'ala to lokacin kowa zai yi kokari ya gudu wa dan uwan shi kowa ya ce bai san wani ba ka duba Allah tabaraka wa ta'ala da ikonsa to don haka mutum ya yi tunani duk abun da za ka yi shi a wannan rayuwar karka ce a'a ni bana bautawa gumaka ni Allah nake bi to abinda ake nema akwai ababe diyewa da baka san su ba za su iya jefar da ka faɗi da baki magana kalma ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ko yana faɗanta yana tanana ta ta a baki bare ka aje mata hankali ba za ta zama sababin jefa shi a cikin wutan jahannama to ashe mu'mini ya kama mu'mini ya kamata yayi kokari sosai yayi hisabi a kansa ya san duk abin da zai yi sai ya gane ya san hukuncin Allah a cikin wannan abun sa'an nan ya aikata shi domin ya kubuta daga azaban Allah tabaraka wa ta'ala nan ubangiji sai yana cewa wa inna allaha shadidul azab lalle Allah mai tsananin azaba ne ga wanda suka saba mishi na'am istabar na'am nan ubangiji tabaraka wata'ala yana bayyana halin kafirai halin wanda suka dauki wani abun bauta bayan Allah halin su a ranar kiyama ubangiji yana cewa a lokacin da waɗanda aka bi sun barrantu daga wanda suka bi su in sun tsaya gaban Allah wato a lokacin da an ga azaba wanda aka bi su za su barrantu daga wanda suka bi za su ce daman ba mu kuka bi ba ku je ku bi hanyar ku can a can ina ji a suratu al-qasas ne ko ubangiji yana cewa wa qala allazina haqqa alaihim alqawlu rabbana haula'i haula'i allazina aghwayna aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilayka ma kanu iyana ya'budun za su ce ubangiji tabaraka wa ta'ala cin mun barrantu daga su wallahi Allah ba mu suke bauta ba sam su je su nemi wanda suke bautawa a wani aya kuma za su ce bal kanu ya'buduna aljinna a su suna bautawa aljani ne sam ba mu suke bautawa ba ma to ka duba wato duk abun shirmen anan ne gaskiya za ta bayyana idan an haɗu a gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala anan wanda yana takama shi ma ubangiji ne shi ma yana yi wa wasu to a ranar kiyama zai barrantu daga wanda ya bi shi zai ce ya Allah ni ba ni yake bi ba ni ban san shi ba can ya je ya nemi wanda yake bi shi a can istabarra allazina tubi'u min allazina tabau wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab ko sun ga azaban Allah sa'an nan wannan sabuban jin kai tsakaninsu sun yanke yanke ya ce wa ƙalar lazina taba'o waɗanda suka bi suka ce lau an na lana karratan da za a komar da mu ko da muna da komawa ƙasa duniya kenan da za a dawo da mu duniya ko da so ɗaya da wannan na karratan fa na tabarra aminhum kama tabarra'u minna mu ma za mu barrantu daga gare su kamar yadda suka barrantu daga mu anan kamar suna ce ya Allah ko da za a yar da mu duniya ne can mu ma sai mu daina bin su a can duniya kamar yadda su ma anan suka bar mu mu ma za mu bar su amma wannan zai yi ne bare yi ba azaban Allah ta riga ta tabbata hukuncin Allah kuma zai tabbata akan wanda basu bisa ba fara'ul kazalika yurihimullahu a'malahum hakan nan ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya nuna musu duk ayyukan su da wanda suka bi da wanda aka bi su duk za a nuna musu ayoyin su hasaratin alaihim za a bar su ayyukan su za su kasance musu abun nadama ne a gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala a lokacin kuma nadama ba za ta yi amfani ba wa ma hum bi kharijina minan nar ba su kasance ba su kuma bara a fidda su daga cikin azaban wuta ba can za su dawwama a cikin wannan azaba domin sun ibi ubangiji tabaraka wa ta'ala sun riƙi wasu daban bayan ubangiji abokan tarayya ne ubangiji suna bauta musu na'am anan ubangiji yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi kuci daga abun da yake cikin ƙasa halalan tayyiba halaliya daddada mai dadi kenan wala tattabi'u khutuwati shaytan sa'annan kada ku bi kawace kawacen shaytan kada ku bi taku takun shaytan daga bayansa wato wala innahu lakum aduwwun lalle shi makiyi ne a gare ku bayyananne shaytani makiyi ne bayyananne anan ubangiji tabaraka wa ta'ala ta'ala yana kiran mutane ga baki daya su ci daga abin da ubangiji tabaraka wata'ala ya halatta musu kenan kada su ci daga abin da ubangiji ya haramta musu me yasa anan sayyidina abdullahi ibn abbas yake cewa a wani hadisi yace na karanta na karanta wannan ayan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na karanta ta sai sayyidina sa'ad ibn abi waqqas ya tashi tsaye ya miƙe a gaban manzon Allah yace ya manzon Allah ka roƙan mu ne Allah in kasance mai karbabben addu'a ne idan nayi addu'a ubangiji ya karbi addu'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya sa'ad atib mat'amak ya sa'ad ka ci daga halal ka kasance abinda zaka ci halalun ne idan har kana so addu'an ka ya zama karbabbe sai ubangiji tabaraka wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cewa a wannan hadisi yana cewa takun mustajabar da'awa za ka kasance wanda mai karɓaɓɓen da'awa ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi na rantse da wanda ran muhammadu yake hannunsa wato annabi yake rantsuwa da Allah kenan yake mishi innar rajula la yaghzifu luqmata harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu 40 yawman yace ɗayan ku namiji a cikin ku ko ɗayan ku mutum ɗaya daga cikin ku zai cusa loma ɗaya na daga cikin haram bara a karbi ayyukansa ba ko addu'ansa ba na kwana 40 loma na haram ɗaya za ka saka a cikin bakinka kwana arba'in ubangiji tabaraka wa ta'ala bare karɓi ayyukanka ba bare karɓi ibadunka ba sai ya ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ayyama abdun nabata lahmuhu min as-suhti war riba fannaru aula bihi kowani mutum kowani bawa daga cikin su naman jikin sannan idan ya tsira daga cikin haram da kuma kudin riba yace to wannan kiban nan da wannan jikin nan babu inda yayi daidai da shi sai wutan Allah tabaraka wa ta'ala to ashe haramun banzan abu ne ubangiji kuma ya tabbanzan Allah kuma ya tabbata a wasu hadisai da yawa cewa mutum zaka ga yana tafiya yana cikin tafiya yana cikin wahala yana ta roƙon Allah ya ubangiji zai zai zai amshi addu'ansa yayin da kuma a lokacin da kuma abincin shi haram tufafin da ya saka jikin shi haram kuma wa mat'amu haramun kuma abun shan shi haram wa malbasu haramun kuma tufafin sa haram fa anna yustajabu lahu ya za a to a karban mishi addu'a to mutum ya guji haram haramun komin kankantan shi ba abinda zai maka sai dai ya lalata wa mutum rayuwa to haram kuma ba wai sai lalle ka je ka zo ka kashe wani tukun ka karbi kudinsa ko ka yi sata ba har zamba damfara ci da addini ka zo ka ce mutane kana da wuri sirri kaza in kai musu zaka samu duk wannan yana shiga cikin haramun duk idan abu ne ka neme shi da ƙarya da haramun to wannan ya kasance haramun sayyidina me yasa na faɗi haka domin akwai wani hadisi sayyidina abubakar yana da wani bawa gulam tare da shi bawan nan yana zuwa yana aiki yana kawo wa sayyidina abubakar abinci kuma in ya kawo duk abin da ya kawo sayyidina abubakar yana ci sai wata rana ya kawo sayyidina abubakar abu yana ci sai yana ci sai wannan bawan sai ya tambi sayyidina abubakar shin ka san wannan kuɗin da daga ina na same shi ne sai sai na bakar ya ce mishi a ban sani ba Allah ne ya sa wannan sai ya ce mishi ai daman tsafi ne daman ni ban da sani a tsafi amma na je na zolayi wani ne kuma zoliyata ta kama na zolaye shi kuma zoliyan ta kama kuma ya bani wannan abin da ya bani shine na kawo maka sayyidina abubakar sai ya tusa yatsansa a can kasan makokwaransa ya tusa yayi amayin wannan abun don haramun ne baya so ya shiga cikinsa shi ne koda da addini ne ka zoli mutane to ka ci haramun duk wannan ya shiga wannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala bare karbi ayyukanka ba don haka ubangiji ya kiyashe mu ya rufa mana asiri daga cin haramun na'am wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi kawace kawacen shaydani ko an anan an ce mene kawace kawacen shaydani mene daki a wannan takun shaydani to an ce duk aiki wanda ubangiji baya so duk aiki wanda ubangiji bare yarda da shi ba ya kansake daga cikin kawace kawacen shaydani mutun ya guje shi in kana so ka bi Allah to ka bi Allah duk wani abin da Allah baya so to anan kana bin shaidani ne a cikin shi kai har ma malamai sun ce shubuhan da karshenta za ta isar mut za ta isar da mutum zuwa haramun ita ma ta kasance daga cikin khutuwatu shaytan don haka mutum ya guje ta innahu lakum aduwwun bil lalle shaidani makiyi ne a gare ku bayyanannin makiyi ne gare ku na'am shaidani makiyinku ne shaydani bare umurce ku da komi ba face inna ma ya'murukum zai umurce ku bis-su'i wal fahsha'i zai umurce ku da da da, da zunubi ko zai umurce ku da da mummunan aiki wal fahsha'i kuma ya umurce ku da aikin asha ko aikin aiki aikin da babu kyau su zina da makamancin su duk shaydani zai umurce ku da wannan ne wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma zai umurce ku ku kagawa Allah ubangiji wa ta'ala abinda baku sani ba ku fada wa ubangiji abinda baku sani ba wato shaydani dai ba yadda za a yi ya umurce ka da abinda Allah yake so kuma abin da yake gaya maka duk yaudara ne shi ma can ranar kiyama idan ya ga azaba zai ce wa mutane wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru a cikin surat ibrahim ne ko wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum da man can wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl kaji shaydani fa zai ce shi ma ya kafirce da abun da kuka bi shi da shi da to dan haka ba amfanin bin shaydani shaydani shi maki ne ga mutum na'am innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun na'am to nan ubangiji tabaraka wata'ala yana magana ne akan ma'abota littafi kafirai ma'abota littafi daga cikin yahudu da nasara idan aka ce musu ku bi Allah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalla ko kuma mushrikan larabawa da suke bautawa gumaka kafin a lokacin jahiliya idan aka ce musu ku bi ubangiji tabaraka wa ta'ala ku bi abunda Allah ya saukar wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u sun ce a'a mu za mu bi abunda muka riski iyayenmu akan sa daga cikin bautan gumaka ne ko kuma abin da suka jujjuya a cikin littattafai ubangiji ya sa cikin littattafai da ubangiji ya saukar alu ballata bima alfaina alaihi abana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yatadun ko da iyayen sunnan da suna da awan cewa suna bin su ba su ba sa hankalta ko kuma ba sa cikin shiriya wato daman iyayen su can suna cikin bata ne su ba sa ganewa wannan suna cewa kawai mu zamu bi abin da iyayen mu suke kansa ko ma yana da kyau ko ma bashi da kyau shi yasa afzari ko ma malamai suka cewa wala yahillu lahu an ya'mala an yaf'ala an ya'mala amalan hatta ya'lama hukm Allah fihi bai halalta ba wa mutun yayi wani aiki ba sai ya gane hukuncin Allah akan wannan aikin nan kafin ya aikata ba wai kawai ya ce a wannan daman can mun samu iyayen mu suna yi iyayen mu kuma ba za su yi abin da ba shi da kyau ba ya kamata ka nemi ilimi idan kowani hali kake cikin ta kowani aqida kake bi ka nemi ilimi sosai ka bi malamai na kwarai ka san abin da Allah yake so da abin da Allah baya so karka gina aqidanka ka akan tunani da zato wanda bare kai ko ina ba na'am anan Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da misali ne na kafirai ya yi misali ne na kafirai ya ce suna nan daidai da kaman ‘yan uwanmu masu kiwo daga cikin fulani da shuwa da sauran wannan in suna kiwo suna kiwo da dabbobi zaka ji ɗaya yana ifo wa shanaye ko kuma dabbobin shi a o a zaka ji kawai yana ta ifo to shanayen nan suna jin murya ne amma ba za su gane abin da yake faɗa ba to hanan ubangiji ya buga misali ya ce kafiran nan suna nan kaman dabba ne wanda ake kiranta wanda yake kiransu kuma ko annabi ne da sauran wanda suke kiransu kuma sun kasance kamar wanda yake kiransu wayannan kafiran ba sa jin komi suna jin kawai ƙara ne ihu ne da ake musu suna ji amma ba sa fahimtar komai a cikinsa shi ne ya ce wa masalul lazina kafaro kaman waɗanda suka kafirta suka kafirta da Allah ka masalul lazi yan'iqu kaman wanda yana meme yana ta ihu wa dabbobi yana musu meme bima la yasma'u da abinda ba sa ji illa du'a'an wa nida'a kawai sai da ihu da kira suke ji ihun sa ne da kiransa amma ba za su gane abin da yake amfada ba don shi ko mai kiwo ma in ka tambaye shi bai sai ya ce maka dabba ta fahimci abin da yake nufi da wannan kiran ba ita dai caji murya kuma ta san abin da take ba daidai ba ana so ta bari nan za ta koma ta bari to anan dabba ma ta fi mutum fa shi mutum kafirin kuma yana jin wannan amma baya aiki da shi in humu illa shine can a can ubangiji tabaraka wataala karshen suratul araf yake cewa in humu illa kal an'ami bal humu adallu sabila su ma kaman dabbobi ne fa kai alhali ma dabbobin ma sun fi su hankali kafiri halin kafiri kenan anan ma dabba tana jin memin za ta iya komawa amma kafiri ko yana ji kuma bare koma daga abin da yake yin sa ba in humu la yasma illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun yake su summun kurama ne bukmun bebaye ne umyun kuma makafi ne fahum la yaqilun ay barasu hankalta barasu hankalta ba barasu je ba summun bukmun umyun fahum la yaqilun wannan shine halin kafiri da ubangiji ya bar shi a cikin ta duk kiran da za a yi mishi barai ji ta ba domin me yasa domin ubangiji tabaraka wataala ya sifanta shi da wannan sifofi na cewa shi kurma ne kuma bebe ne bebe ne da kuma da kuma wannan makafo ne to wanda duk wannan sifofi uku nan bashi da shi kan ai rayuwar shi ma kawai sai dai abun tausayi ne to haka halin kafiri a wannan rayuwa ta duniya a can azaba kuma abun da ya tanada mishi diyewa babu da iyaka Allah ya rufa mana asiri Allah ya karfafa imanin mu ya sanya mu daga cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana abunda muka fada daidai Allah ya bamu ladan shi gabaki da abunda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana albarkacin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin